إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار عباد الله يا أهل مرادي وصائر مدن النيجر يا من احترقت بالأمس أموالهم إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن على ما أصاب على ما أصاب سوقنا الكبير من خطب جلل لكننا لا نقول إلا ما يرضي ربنا فإنا لله وإنا إليه راجعون عباد الله اعلموا أن الله الذي أجرى النار في الحطام هو الذي يجري الرزق في الأنام وأن الذي أخذ منكم ماله إنما يختبر فيكم إيمانكم وصبركم فما كان المال يوما مقياسا لكرامة العبد على ربه بل الصبر عند الصدمة الأولى هو ميزان الرجال وعنوان التوكل على ذي الجلال والإكرام قال الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم أيها الصابرون لقد هاجر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من مكة وتركوا بيوتا عامرة وأموالا وافرة وتجارات رابحة فخرجوا لا يملكون إلا إيمانهم فما زادهم ذلك إلا رفعة وما لبثوا أن فتح الله عليهم كنوز الأرض فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ومن رضي فله الرضا عباد الله فها هو شهر رمضان يطرق الأبواب ليكون بلسما لجراحكم وملاذا لانكساركم رمضان الذي تفتح فيه أبواب السماء وتتنزل فيه الرحمات فهو سوقكم الكبير مع الله سبحانه وتعالى إن فقدت تجارة الدنيا بمصيبة الحريق إن فقدت تجارة الدنيا بمصيبة الحريق فإن تجارة الآخرة مع الله لن تبور عباد الله فاجعلوا من سجدات السحر ومن دعوات الإفطار ومن دموع التراويح رسائل ترفعونها إلى ملك الملوك قائلين اللهم آجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها فوالله ما رد الله يدا ارتفعت إليه باليقين ولا خيب ظن عبد قال يا رب أنت الرزاق ذو القوة المتين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله الابتلاء أمر حتمي لا يخلو منه أحد قال الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد وقال جل وعلا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال جل شأنه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور فالعصر في الحياة يا عباد الله أنها أمواج من الابتلاء وما دمت موجودا حيا فأنت مبتلا فهو قدر حتمي من الله لا مفر ولا مهرب عباد الله يقول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آمنا في أوطاننا وفي أوطان المسلمين وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك ‘yan musulmi a yau hudu mu tana magana bisa kan jaje ko kuma jajantawa ga ‘yan uwanmu musulmi wa'anda bala'o'i na gobara suka fada musu a cikin garinmu na maraɗi da ma sauraron garuruwan Nijar da ma sauran ƙasashen musulmi baki ɗai. ‘yan uwa musulmi hudu mu za ta magana bisa kan abubuwa guda goma wa'anda duk mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabce shi da irin wannan jarabawa ya kamata a ce ya sani mu sani ‘yan uwa musulmi abin harko wanda ya kamata a ce mun sani game da abin da ya shafi jarabawa ga mumuni matuƙar kana raye to ba za ka amintuwa da jarabawa ta Allah subhanahu wa ta'ala ba duk wanda yake raye to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabce shi sannan kuma duk wanda ke da imani sai Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabce shi yadda ka san imani yana da alaƙa da jarabawa ne imani da shi da jarabawa kamar tagwaye ne Allah subhanahu wata'ala yake cewa a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun yanzu mutane su yi tsammanin cewa kawai dan sun kasance sun yi imani Allah ya kyale su ya ƙi jarabta su Allah ya ce ko kaɗan wala qad fatanna alladhina min qablihim haqiqa mun jarabci wa'anda suka gabace su fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu me yasa Allah yake jarabawa sai ce dan ya gane waɗanda suke masu imani na gaskiya wala ya'laman al-kadhibi kuma dan saboda Allah subhanahu ta'ala ya gano masu imani wanda yake na ƙarya kenan munafikai daga cikin masu imani wannan ayar bayan ta tabbatar mu da cewa kowa sai Allah ya jarauce shi to kuma ta ƙara tabbatar mu da cewa hikima ta jarabawa shine ta ita ce kadai ake iya gane mai imanin gaskiya ‘yan uwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laƙar halakan al'insa na fi kabat haƙiƙa mun halicci mutum a cikin wahala duk irin yadda kake to kana cikin wahala idan Allah ya maka arziki ka hi kowa arziki a duniyan nan to kana cikin wahala ka hi kowa mulki da iko a cikin duniyan nan baki ɗai to kana cikin wahala ka hi kowa talauci a duniyan nan kana cikin wahala kenan babu maguda babu matsera daga jarabawa daga wahala a cikin wannan duniya yadda ka san mutum kamar jinin jikin shi wahala ma ce kamar tare da wahala yake ka san ba za ka iya raba mutum da jinin jikin shi ba ko to haka ba za ka iya raba shi da wahala ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shi da ya halice shi ya halice shi a cikin wahala kadiba yadda yaro yake tasawa kadiba irin wahalhalun da yaro yake haduwa da su lokacin da haure zai hito mishi haƙori wa'annan wahala ce lokacin da yake kwaikwayon tahiya wahala ce laihim yi Allah yaro karami laihim yi Allah Allah yake jarabta shi da matamna kinin wannan yana nuna maka cewa jarabawa yadda ka san wata gaba ce daga cikin jikinka kamar idananka ko kunnuwanka ba a iya cire su daga jikinka kuma kai da kanka lokacin da za a cire su daga jikinka ba ka jin daɗi to haka jarabawa take ga ɗan adam duk irin yadda ɗan adam ya kai girma sai Allah ya jarabce shi wani wuri Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alladhi khalaqa al-mauta wal haya Allah nan shine wanda ya halicci rayuwa kuma ya halicci mutuwa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan ya jarabta ku ya gano daga cikin ku wane ne mahi kyawun aiki kenan wannan aya ita ma in ka kalla tana nuna cewa kamar dai ita rayuwar ma da Allah ya bamu dan kawai ya jarabta mu ne ya bamu ita to saboda haka ya kamata wajibi ne mumuni musulmi wanda ya imani da Allah ya sa ran shi cewa idan ya hita daga wannan jaraba ta yau gobe ma wata zai fadawa jibi ma wata tana nan tafi gata ma wata tana nan tafi har ya haɗu da Allah subhanahu wata'ala yana haɗuwa da jaraba kala kala na biyu ɗan uwa musulmi mu sani jarabawa ita ke bambantawa tsakanin mumuni da kahiri an yi gobarar nan a cikin maraɗi mutane sun yi asara mai yawa an yi ta tawa an yi ta yamai an yi ta kano an yi ta kaza duka garuruwan musulmi ne hayo babu rahoto guda wanda ya ce maka an samu wani mutum wanda shagon shi ya kone saboda bakin ciki ya kashe kanshi har yanzu ba mu samu wannan rahoton ba amma da a ce garuruwa ne na waɗanda suke kahirai ba loma wannan in aka yi aka ci ku sai kashe kanka wai bai iya haƙuri da jarba an ci su yau ya tabbatar da cewa gobe su iya ci amma wannan bakin cikin ba zai barin shi ya kwan duniya ba sai ya kashe kanshi to shi yasa jarabawa ke nuna suwa ne ne mu yau musulmi ba su da bakin magana ne da a ce muna da bakin magana irin yadda tura suke da bakunan magana suke da gidajen radiyoyi suke da mutane waɗanda suka iya gayin alherinsu wannan ya ishi alheri wannan bayan allah sun yi asarawar take mai yawa ba wanda ya ji kansu sun yi imani da cewa Allah ya aiko musu duk wanda aka ma interview ba wanda ya ce ya azama wane wane ne ya kaza ko kuma yana zargin wane ne kowa Allah yake mai da al'amuran shi zuwa gare shi wannan ‘yan uwa musulmi shi ne ƙarhinmu shi ne yake sa turawa suke jin tsoronmu shi ne yake sa dukkan wani mutum wanda yake kahire yake jin tsoron musulmi wallahi ba mu da wani ƙarhi wanda ya wuce wannan imanin ka dibi wa'annan bayan Allah ka kalli irin asarar da suka yi amma ka diba irin yadda suka mai da al'amarinsu zuwa ga Allah to duk mutumin da ya bar wani abu saboda Allah Allah sai ya linka mishi da abin da ya yi wannan abin alheri muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya lillinka musu abin da ya yi abin da suka rasa alheri ƴan uwa musulmi mu sani abu na uku ƴan uwa mu wa'anda Allah ya jarumce su da irin wannan musiba na ko'ina da na maraɗi da wa'anda ba na maraɗi ba mu sani da cewa idan Allah ya jarabce ka ka ɗora kallon wanda ke sama gare ka a wajen jarabawa kai in shago guda ka yi asara wani shago uku ya asara wani hudu wani bai hita da komi ba sai kudin da ke cikin aljihun shi kaɗai su ne jarin shi duk lokacin da Allah ya jarabci musulmi ana son mutum ya ɗora komaya ya ɗora kallon wanda ya yi shi girman jarabawa wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai sa imanin ka ya ƙarfahu kuma ka ƙara imani da Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya sa ka ƙara yin haƙuri shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin al'amuran duniya ku ɗora kallon wa'anda suke ƙasa gare ku kar ku ɗora kallo zuwa ga wa'anda suke sama gare ku yau su wa'annan mutanen wa'anda suke ƙasa gare su su ne wa'anda suka haɗu da jarabawar tallinka tasu a jiya shi ya ninka kaso goma wajen dukiya amma a yau ya koma ƙarƙashinka ka diba irin jarabawa da Allah subhanahu wa ta'ala mashi kai ka diba irin abin da ka rasa ka kalli abin da wancan ya rasa jiya mai kuɗi ne yau ya zama talaka kuma duk duniyar nan babu wanda ya sai mai dumashi wannan abu in ba Allah ba to saboda ka sai kai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa kan kai jarabawa ka nan ta tsaya kaɗai sannan ka ɗora kallo zuwa mutanen da satin da ya wuce aka yanke musu ƙahuwa wani aka yadda mashi igiya wani aka yanke mashi hannu suna nan masu yawa ka tai likita ka gani jarabawa ce kawai ta dukiya Allah subhanahu wa ta'ala ya karba taka ya barka da idanunka guda biyu ya barka da lahiyar jikinka ya barka da kahuwanka ya barka da komi da komi irin wannan abubuwan idan musulmi yana tuna su yana ƙara sa mashi yaƙini ya ƙara sa mashi haƙuri a cikin zuciyar shi ƴan uwa musulmi mu sani duk lokacin da Allah ya jarabce ka ka ɗora tana abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya raga maka kama abin da muka ambata da su urwatu bin zubair ana buga misali da shi wajen haƙuri wajen jarabawa urwatu bin zubair tabi'i ne wanda yake mai daraja tabi'i ne wanda wata rana ya kama hanya zuwa sham rishin laya ta kama shi aka yanke mishi ƙafa radda aka yanke mishi ƙafa a ran nan kuma ɗan shi dabba ta taka shi ana cikin balaguro kuma ya mutu ga jarabawa yankewa ƙafa ga mutuwar ɗa biyu suka taru a gare shi a wannan lokacin urwatu bin zubair lokacin da kuma za a yanke ƙafa likitocin da suke aikin suka ce a baka wani abu ka sha ka yi maye don saboda kakka ɗora yin zahi lokacin da ake yanka maka ko kuma hankalinka ya gushe lokacin da ake yanka ƙafar taka ya ce a'a ya ce zuciyarta tana tuna Allah za ni sha abin da zai sa in mance da Allah malaman tarihi suke cewa bawan Allah na lokacin da aka yanka ƙawar shi bai ce ihin ba ana ƙarewa ya daga hannu ya ce ya Allah Allahumma in kunta akhasta faqad abqaita ya Allah in haka karɓo wani abu gare ni ai ka bar mana ni'imomi masu yawa zuciyata da kabari ina ambatanka ta ishe ni idanuna da kabari ina ganin komi da komi ya ishe ni hannuwana da kabari ina iya ɗaukar wani abu da su ya ishe ni sannan ya ce wa in kunta ibtalaita faqad afaita Allah in ka kasance ka jarauce ni a yau ai ka bani lahiya shekaru masu yawa to haka ake son musulmi ya kasance duk lokacin da ka rasa wani abu wanda yake mai girma ka tuna menene Allah ya raga maka wannan abin da Allah ya raga maka da shi za ka ci gaba ka koma inda Allah subhanahu wa ta'ala ya so ka kai ‘yan uwa musulmi waɗanda suka yi asara mu sani asara ta dukiya ba ta nuna cewa Allah ya hushi da kai jarabawa ba ta nuna cewa Allah ya hushi da kai kai tunda ake duniya Allah bai taɓa sa dukiya ta kasance ma'auni wanda ake gano wanda Allah ke so da wanda Allah bai so ba kai bayan Allah waɗanda suke na ƙwarai ɗin ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa talakawa ne mahi yawansu rubba ash'atha aghbara so da za ganin mutum mai dauda mai kura madfu'un bil abwa in yazo bakin kofar gidan ku kuna tunkuɗe shi kuna di ma mahaukaci ne kuma talauci ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace law aqsama ala allahi la abarahu wannan mutumin tsananin matsayin shi wajen Allah da ya ce ya Allah kame da wannan abun zinariya nan take sai Allah ya maida saboda shi bawan Allah ne wanda Allah bai kunyata da shi dukiya asarar dukiya ko samun dukiya bai taba nuna cewa ba kana da daraja wajen Allah ko ba ka da ita ba ma'auni guda wanda ke nuna matsayinka wajen Allah shine inna akramakum indallahi atqakum wanda yahi daraja a wajen Allah shine wanda yahi kujin tsoron Allah saboda haka dan kai asara annabawa ma sun yi asara sahabbai sun yi asara tabi'ai sun yi asara siddiqai sun yi asara duk wasu mutanen da ka sani masu daraja sun taba yin asara kenan ba gare ka faro ba shi yasa ibn al-qayyim al-jawziya yake cewa da wannan duniya tana da wani matsayi a wajen Allah da Allah bai jarrace annabawa a cikin ta ba kuma da annabawa sun yi rayuwa irin wadda suke so ka dauko tarihin annabi guda 25 da ke da a cikin alkur'ani waye rayuwa yadda yake so ba wanda daga cikin sa ya rayuwa yadda yake so annabi adam alaihi salam ya hadu da jarabawa ta Allah subhanahu wataala annabi ibrahim ya haɗu da jarabawa hajjewa shi aka yi cikin wuta annabi ibrahim ya haɗu da jarabawa hajjewa aka yi yanki ɗan shi annabi yaqub ya haɗu da jarabawa ta rishin ɗan shi har sai da ya kai yana kuka kukan da ya sa har rasa idanun shi guda biyu ba su gani annabi yusuf alaihi salam jewa shi aka yi cikin rijiya ya yi rayuwa irin rayuwa ta bayi ƙarshe ya yi kaso annabi musa fir'auna ya ta gana mai azaba kala kala na ɗan uwan shi ya ɗora gana mashi azaba kala-kala annaba ayyuba alaihi salam in kana neman iyaka ƙarshe wajen jarabawa to da ka gama da annaba ayyuba alaihi salam shi ka gama shi annabtan mata shi abinda ke nuna annabtan mata shi ma cikin jarabawa ma ta kasance ya rasa dukiya ya rasa iyalin shi baki ɗai ya rasa 'ya'yan shi baki ɗai ya rasa matan shi baki ɗai ya rasa lahiyar shi ya rasa komi amma godiya yake ma Allah yake cewa ya Allah na gode maka da kabarin da zuciyar take tana ka ya Allah ƙarshe ya samu sauki ko bai samu ba ya samu sauki ƴan uwa musulmi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma uwa uba kariba irin yadda su Abuja suka ta gana mai azaba irin yadda suka ta bashi wahala su Abu Lahab hanya ta zuwa masallaci za ka samun kawai wani ya zo shi aikin shi kawai ya dasa ƙaya bisa kanta don dai annabi ya zo ya taka duka haka muke ta karanta wannan cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka jarabawa ba gare ku harau ba Allah ya jarabci annabawan shi waɗanda suka himu daraja baki ‘yan uwa musulmi waɗanda suka fada cikin wannan jarabawa ku sani jarabawa ta dukiya ta ƙone duka baki ɗaya ko ka rasa ta duka baki ɗaya ba shine ƙarshen arziki ba musulunci ya ba mu misalin mutanen da suka yi hijira daga makka suka zo madina suna da yawa amma mutum biyu sun ishe mu misali ka ɗauki suhaib ar-rumi mutum ne ɗan kasuwa babba ya tashi zai yi hijira ya tahi madina mutanen maka suka hana shi hita ƙarshe wannan bawan allah abinda ya faɗa musu suka yarda da shi suka bar shi ya ta yi hijiran nan ce musu idan kuna so zan nuna muku inda dukiya ta duka take ku ku kwashe ta baki ɗaya kaf ni ku bar na in tahi da addini na arziki ba komi bane ba wajen allah walillahi khaza'inu samawati wal ard Allah shi ke da taskokin arzikin sama da ƙasa haka wannan bawan Allah ya bar dukiyar shi baki ɗaya ga hannun wa'annan kahiran wa'anda ba su taɓa yi ma Allah sallah ba ƙarshe ya zo madina baya da komi ƙarshe kuma ya ƙara yin arziki wanda ya yi wannan in ana ba da misalin arziki a cikin tarihin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai arzikin da ya kai abdurrahman bin auf abdurrahman bin auf shi ma hijira ya daga makka ya baro duke shi baki ɗaya kaf ya dawo ya fara zero zero komi baya da daga sifir ya fara in ji malaman tarihi daga zero ya fara babu komi kai ƙarshe shi abdurrahman bin auf da ya zo irin ɗan taimakon nan da mutanen madina suke yi ma waɗanda suka yi hijira mutum ya ce zan raba gidana zan raba gidana gida bi in baka rabi zan raba gona ta gida bi in baka rabi zan raba dukiya ta gida bi in baka rabi zan yi kaza in baka kaza zan yi kaza in baka kaza shi Abdurrahman tsananin yayi imani da cewa asarar dukiyar da ya can wurin ba ita ce karshen arziki ba cewa bai san komi ma wanda aka hada shi yan uwantaka da shi da yazo ya yi mishi irin wannan tayin ya ce mashi zan raba kaza gida biyu in baka rabi abdurrahman ƙarshe sai da ya gama zana abubuwan da zai bashi rabi ya ce na gode allah saka maka da alheri allah kuma ya sa maka albarka a cikin abinka amma ku nuna mini ka nuna mini hanyar kasuwa ya na abin da ka rasa abin da ya rasu za a raba gado abin da kowace mace ta samu a cikin dukiyar shi ya kai dala ta amurka miliyan 68 ba na da calculatus inda za ta iya buga mana shi da sifa da na ga muku amma ka je ka tambayi dan canji ka ce mishi dala amurka nawa take yanzu to sai ka ce dala miliyan 68 nan shi matan shi guda hudu matan shi guda hudu kaso ɗai cikin takwas ne aka ba su to kowace ta tashi da dala miliyan 68 kai ko da dai sifa ce nawa za su kasancewa kuma menene abdurrahman bin auf babban dan kasuwa na makka ya koma yana saidawa bayan ya dawo ya baro komi kitse ne da mai ne kadai yake saidawa shine sirrin arzikin shi sai tawakkalin shi da imanin shi ga Allah subhanahu wataala su ne suka sa ya haɓaɓɓaka ya haɓaɓɓaka ya kai inda ya kai kai ƙarshe dukiyar shi ake cewa da gatari ake sarar zinare shi ana raba gado da ita watan sai dai barinta aka yi bayan an hidda duk wasiyar da yi a ba wani kaza a ba wani kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza da gatari ake tsara zinariya shi shekara nawa yayi a cikin madina wannan ke nuna maka cewa abin da ya samu bayan wannan jaraba ta ya bar duke shi ya yi linkin ba linkin na abin da ya asara sannan allah ce ya jarabci bawan shi da talauci bayan ya wadata kwanakin ba akwai wata bidiyo da nake gani na wani mutum wanda ke dan Najeriya ake mishi tambayoyi bisa kan talauci yaya mutum yake yi in yayi arziki kuma ya talauci abu guda zan iya rike wanda zan iya gaya muku a ciki bawan Allah ne yake cewa idan Allah ya jarabce ka da talauci bayan kayan arziki yace komi yana canza maka a cikin duniya yace amma haƙurinka da za ka yi da iya komawa harko ka dasa ka kau da kai daga dukkan abin da mutane za su maka shi ne zai sa kuma ka sake kawo wannan matakin ko kuma kauce shi yake cewa lokacin da yake da arziki ya yi kyauta ta mota guda guda wadda ta kai ɗari ya ce amma da ya talauci mutane suka tabbatar da ya talauci ya ce akwai wani mutum wanda ya ce ni na ba shi kyautar mota ya ce yau gani na koma ko keke ba na hawa ya ce na hito zane ta wani waje na gamu da shi da motar da na ba shi na ce mashi wani dan Allah rage mana hanya zuwa can ya ce wallahi alhaji ya haƙuri wallahi sauri nake ya ce wannan abin ya ƙara mashi kuzari ƙarshe wannan bawan Allah da ake mashi tambayoyi ya koma yana yin gine-ginen gidaje yana saidawa yake cewa abin da ya sa duk mutumin da ya zo wajena nake taimaka mashi da in ba shi dama ya samu gida na kanshi yace saboda na yi rayuwa cikin arziki na yi rayuwa cikin talauci na san irin talaka yadda yake ji na san irin yadda mutum yake ji idan ya rasa dukiyar shi kuma na san matsalar da mutum yake samu idan ya rasa gida yace shi yasa nake kokari a yanzu duk mutumin naga cewa na iya taimaka mashi ya samu gidan kanshi in taimaka mashi ƙarshe wannan mutumin bayan jarba ya sake dawa ko bai sake dawa ba ƴan uwa musulmi mu sani jarabawa tana sa arzikinka yayi retar ne kaɗan amma ba ta hana ka sake arziki ƴan uwa ku koma ku kakkaɓe shagunanku ku koma ku hara daga zero zero Allah subhanahu wa ta'ala zai maida muku abin da kuka yi asara. ‘Yan uwa musulmi mu sani jarbawa da inda take ta kasa kashi hudu. So da yawa za ka ji mutum idan Allah ya jarabce wasu mutane da jarabawa musamman ‘yan kasuwa sai ka ji kawai wani ya ce wai ai ba su biyan haƙƙin Allah da ke da ciki. Ina umarni irin wannan magana. Ko kuma zakaci abai bada ko kuma wata niyya ce ki gare shi Allah ya kama shi. to ka sani jarabawa ta kasu kashi uku zuwa hudu jarabawa ta harko Allah da jarabta bawa ba wai don ya mushi lahi ba annabi yusuf lahim ya Allah Allah na jarabta bawa don saboda ya bambance muku tsakanin muminin gaskiya da mumini na ƙarya jarabawa ita ke bambantawa tsakanin mumunan gaskiya da mumunan ƙarya shi yasa wani malami yake cewa alama mai nuna cewa jarabawa ta gaskiya take nuna cewa kai jaraba da aka maka ta a bambance ka ne da mumuni wanda yake na ƙarya yace ka iya haƙuri da wannan jaraba da Allah ya maka kenan Allah na jarabta mutum don ya bambance tsakanin mumuni da mutanen banza Allah na jarabtawa don saboda ya uquba akan wani zunubi wanda mutum ya aikata kaga kashi ɗaya ne kawai cikin uku ko cikin hudu Allah na jarabta don ya ɗaukaka darajarka annabi yusuf alaihi salam da Allah ya jarabce shi ‘yan uwan shi suka jefa shi cikin riya suke son su halaka shi ba bala'in da ya kai ga wannan wa'anda ya kamata a ce sun kare shi su suka cutar da shi banjan an jefa shi cikin riya aka saida shi ya koma bawa ya dan samu wuri wanda yake ganin cewa yanzu shikenan ya yi nisa da jarabawa Allah ya jarabce shi da matsalar matan gidan nan ƙarshe har yayi kasu amma da ya haƙuri ya hito ko bai hito ba kai da aka sa shi ma cikin gidan kasan mancewa aka da shi amma ƙarshe da ya hito sai ka tuna mutanen da suka ɗauke shi da hannunsu suka jefa shi a cikin rijiya wa'annan mutanen su ne suka sake dawowa wata rana suka miƙa wa'annan hannun wa'anda suka jewa shi a cikin rijiya da su suna ce mashi wata saddaka alaina fa'aufi ladal kaila wata saddaka alaina ka cika mu wannan ma'auni wata saddaka alaina kama mu sadaka ka taimaka mu wallahi duk mutumin da ya cutar da kai da gangan wata rana sai ya dawo gare ka suka ce mashi inna allaha yazil mutasaddiqin kakka bari wannan jaraba ta canza ka ta canza maka imani ta canza maka iri da kake kallon Allah mumunan gaskiya a cikin hali na jarabawa yana nan liƙe ga Allah a cikin halin samu yana nan liƙe ga Allah sunan shi bai canzawa shi yasa cikin kissa har yau ƴan uwan annabi Yusuf alaihi salam duk bala'in da suka jefa shi a ciki ƙarshe da suka zo ce mishi suka yi inna naraka minal muhsinin ba san dan uwansu bane wallahi mu muna ganin ka kana daga cikin mutanen kirki masu kyautatawa 'yan kaso wa'anda ya yi kaso tare da su su ma a cikin dai sura sai da suka ce mashi inna na raka min al-muhsini ne muna ganin ka daga cikin masu kyautatawa babu abin da ya kai a ce da makiyi da masoyi su yi ittifaki akan cewa kai mutumin kirki ne kuma mai kyautatawa ne wallahi babu wannan to saboda ka makamin mu na harko na mai da dukiyar da Allah subhanahu wataala ya jarabce mu akan ta shine mu kasance masu kyautatawa masu yin hakuri daga ƙarshe 'yan uwa wanda wannan jarba ta faɗa musu da sauran 'yan uwa musulmi duka baki ɗai Allah ya jarabce mu amma kuma ya kawo mu watan Ramadan watan nan na Ramadan wata ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ke buɗe ƙohohin rahamomin shi a ciki ƙohohin sama buɗe suke mu ci riba wannan wata wa'anda kuka yi asara ta dukiya ku sani da cewa ku ne yanzu kuke cikin irin sifar da Allah ya ambata ta mutum wanda ya fada a cikin matsala da larura al-muduttar ku ne Allah yake nihi wanda yake cewa amman yujibul mudarra idza da'ahu wallahi kaka yi wasa wannan watan yazo baka roki Allah subhanahu wataala ya rihi maka gurbin wannan abun ba wallahi in ma kana da sauran kuɗi yi kokari ka tafi umra ka tafi dakin Allah kai ta roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai da maka da abin da yi wannan alheri watan ramadan wata ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake buɗe matakai matakai matakai na roƙon shi kuma da badawa lokacin da za ka yin sahur lokaci ne wanda ake karɓa adda a ciki roƙi Allah Allah ya mai maka gurbi a ciki lokacin da za ka shan ruwa ya haka nan a cikin sujudodin da za ka yi na raka'a goma sha bakwai ta farilla a cikin yini wallahi ka yi ƙoƙari ka sanya bukata kana Allah ya mai maka gurbi ka gani bayan ramadan ya za ka kasancewa wallahi Allah na badawa wallahi Allah na badawa wallahi Allah yana badawa wallahi Allah yana mai gurbi wallahi Allah yana mai gurbi kakkai wasa da wannan watan na ramadan ka tabbatar da cewa kuma ka roƙi Allah da yaƙinin cewa zai baka kakkai wasa ko kaɗan kakkai wasa ko kaɗan kai kan ma ka yarda duk wani minti guda ko segonda guda ya wuce baka roƙi Allah ba ko kuma baka tana da Allah ba shine riba da zaka samu a cikin wannan watan dama ce Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ta ribace shi kuma Allah ya raya Muhammadu kawo a cikin lokacin muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala duk mutumin da ya asara a cikin wannan gobara Allah subhanahu wa ta'ala ya mai mishi gurbi muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da abin da ya kunci ga musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙa musu shi muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lahiya sannan kuma ya ji kama mutanmu na musulmi muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a cikin dukkan abin da ke ga hannunmu wannan wata mai alheri da ya kama muna roƙon Allah subhanahu wataala ya arzuta mu da yin aika na kirki a cikin shi muna roƙon shi har yau ya karbe badon da muka aikata a ciki Allah subhanahu wataala ya sa mu daga cikin bayan shi wanda suke yantattu a cikin wannan wata Allah subhanahu wataala ka san bukatocin mu duka baki ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wataala ka biya mu bukatocin mu na alheri baki ɗaya sai mu tsaye da sallah